بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأدري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘Yan musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu, barkan mu da azumin yau. Ubangiji maɗaukakin sarki bai gushe ba yana ta mana nasihu iri-iri da bayanai iri-iri game da rayuwar da musulmi suna ciki a farkon lamarin lamarin su lokacin da aka zo madina in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah qul kace musu ya ku mutane duk gaba daya musulmi da waɗanda ba musulmi ba in tukhfu ma fi sudurikum abin da yana cikin ranku in kuna boye abin da yana cikin zukatanku to Allah ya san shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh Allah yana sane da abin da yana sammai da ƙasa duk gaba ɗaya abin da yana ranku abin da kun furta kun faɗa yana sane da shi abin da kun ɓoye cikin zukatanku yana sane da shi abin da yana cikin wato yana cikin sammai duk gaba ɗaya yana da shi yana sane da shi haka abin da yana ƙasashe duk gaba ɗaya to Allah yana sane da shi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ko yana da iko akan dukkan komai يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كأنبتي رانر دا فتناتر دا رانر دا كون ري za ta samu abin da ta aikata a duniya din nan an tara mata shi an gabatar mata da shi gashi nan an tanadar mata da shi وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا kuma abin da ta aikata na mummuna kuma shi ma za ta same shi duk an an tanadar mata shi yana nan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tana fatan da kwai nisa tsakaninta da shi wato ba ta so ma ta gan shi ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد Allah yana muku gargadi kar ku ketare iyakokinsa da umarninsa
والله رؤوف بالعباد Allah mai jin kai ne ga bayansa muminai waɗanda sun yi kalmarsa sun karɓa sun yi imani da ita sannan kuma ba su ƙetare iyakokinsa ba قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wannan game da ahlu kitabi su ma abota littahi yahudu da nasara dukan suna ce su masoyan Allah ne saboda haka baya azabta su duk abin da suka yi ma azabar kwana arba'in ne kurum za ta tambaye su kuma a yi musu hukumar kwana arba'in ba zai wuce ba قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل كتيمسون in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna da awarka ku kuma masoya na Allah ne to eh daidai kuna masoyan Allah amma ina so wato in dai ku masoya ne na Allah ne to Allah ai yana son ku to ku bi ni in kuna so in kuna so Allah ya so ku ku bi ni akan abin da nazo da shi wanda ya dace da abin da yake yana cikin littafin ku
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ku bi ni idan kun bi ni Allah zai so ku kuma ya gafarta muku laifukan da kuka aikata duka والله غفور رحيم Allah mai yawan gafara ga bayinsa muminai waɗanda sun tuba kuma mai jin kai ne gare su
قل أطيعوا الله والرسول kace musu ku bi Allah kan abin da ya saukar a cikin littafinsa rasul kuma ku bi manzonsa wanda Allah ya aiko shi bayan dukkan annabawa ya zo da abin da duk suka zo da shi wanda ya yi imani da shi ya yi imani da dukkan annabawa wanda kuma ya ƙi ya bi shi to bai bi kowa ba daga cikin annabawa don bin shi ga annabin da yana da'awar annabinsa ne ba zai amfane shi ba gobe a lahira فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين fa'in tawallau in kuma sun juye baya sun ƙi imani da wannan manzo, to ka tabbatar musu cewa Allah baya son kafirai, sun zama kafirai ne, fa'in tawallau in dai sun juye baya suka ƙi bi suka ƙi yin imani da annabi Muhammadu ba, to su kafirai ne, fa'in Allah sani Allah kuwa la yuhibbul kafirin baya son kafirai. ma'ana baya taimakon su baya gafarta musu idan sun rayu a cikin kafirki sun mutu kuma a cikin kafirci
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين Allah ubangiji madaukakin sarki istafa Adam ya zabi Adam ya halicce shi da hannun shi ya koya masa harsunan dukkan halitta ya sa mala'iku sun yi shi sujada ya zaunar da shi a cikin aljanna ya saukar da shi saboda wata hikima shi ya santa kuma hikiman munganta to duk Allah Ubangiji ya keɓe Adam da wannan saboda haka Allah ya zaɓi Adam salam akan sauran abubuwa wa Nuhan haka kuma Allah Ubangiji ya zaɓi annuhu ya zaɓi wato ya keɓe annabi Nuhu da inayarsa shine farkon manzo da aka aika wa ƙasa aka aika mutane a duniya bayan wato ‘ya'yan adam sun fara shirka sun fara karkata farkon manzo da Allah ya aiko shi zuwa gare su shine annuhu salam ya zauna lokaci mai tsawo a cikin su shekaru dubu sai ba hamsin duk yana kiransu suna ƙi ƙarshe Allah ba shi nasara kansu ya kawo ambaliyar ruwa na tufan ya dirmiyar da su ya halakar da su sai waɗanda sun imani tare da shi ya ɗauko su a cikin jirgi kuma ya kubutar da su amma waɗanda dai suka kafirce duk sun halaka
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين haka kuma Allah Ubangiji ya zaɓi alayen Ibrahim wato annabi Ibrahim da alayensa ciki har da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda yake shi ɗan Ismaila ne Ismail ko ɗan Ibrahim ne wa ala Imran da kuma alayen Imran Imran uban Maryam ba Imran uban Musa ba wato don dukansu Imran ne amma nan ana nufin Imran uban Maryam uwar annabi isa alal alamin allah ubangiji ya fifita waɗannan mutane akan dukkan halitta
ذرية بعضها من بعض su zuri'a ne wa sashen su daga sashe wato wasu su iyayen wasu dukan su dangi ɗaya ne والله سميع عليم allah ko mai jin duk abin da bayinsa suke faɗa na roƙonsa ko addu'a masanin abin da yana damun su wato ya san abin da yake damun su إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا matan imran yayin da matan shi ta ce ta gaya wa ubangiji madauki sarki ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrada aka tabbatar mata cewa tana da ciki sai ta ga abu a dan kuma yana motsi a cikin cikinta sai ta ce ya ubangiji ni na sadaukar da abin da ke ciki na ina yan tashi daga duk wani abu na duniya bukata bukatuna da bukatun yayansa duk mun bari sai hidimarka yana zama a masallaci zai zama a masallaci kuma ya hidima shi masallaci abin nufi da masallaci anan shine abunan kanisa cocin su فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبل مني ككربي وأن أدعو أن دناي يا أبنجي كربي أدعو أنك أرزو تاني دعا wanda zai zama ya zama wato bawanka ne mai maka hidima a cikin wato coci ba zai je ko ina ba zai komai ba ya zauna gaba daya a cikin coci إنك أنت السميع العليم kai ne mai jin roƙon bayanka da kukansu kuma kai ne masanin bukatansu wato masanin yaƙinin cewa kana da hakikanin sanin abin da yake ya sa su suna addu'a suna roƙonka wato da gaske ne nake roƙonka ya ubangiji ka bani ɗawan da zai yi maka hidima فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى da ta haife ta ta same ta yarinya ta ce ya ubangiji na haifi yarinya wato da da na zato zan zan samu rabbi inni wa ba ta hamsin na haife ta yarinya ce ba da namiji ba kuma akwai bambanci wajen da namiji da yarinya yarinya wani lokaci haila ta zo mata ba za ta shiga masallaci ba ba za ta zo kusa da wurin ibada ba amma da namiji ko kowane lokaci yana iya yin aiki hidima ga ubangijinsa amma duk da haka na gode maka ya ubangiji duk da haka dai yanda na dau alkawari na yi bakance cewa na bar ta fi sabilillahi ta yi hidima cikin wurin ibada to haka za ta shiga da wannan والله أعلم بما وضعت Allah kuwa ya san abin ya fi ta sanin abin da ta haifar tunda shi ne halicce shi shi ya halicci wannan yarinya وليس الذكر كالأنثى namiji ko ba kamar mace bane wajen wato dukufa akan a, ibada a cikin masallatai وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم wa inni sammaituha maryam kuma ya ubangiji na sa mata sunan eh, maryam ranar da ta haife ta a ran nan ta sa mata suna shi ne aka ce ana iya yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita ya samu sahabban sai ya ce musu jiya an arzuta ni da yaro na sa masa sunan babana annabi ibrahim to shi ma ba- bai bai kai mako ba A, to saboda haka dai ana iya yin suna wato amma dai an- an fi- an fi so suna ya- ya- a yada shi ta bayan an yanka haƙiƙansa kuma aka sa suna bayan kwana bakwai ko kuma a ranar na bakwai
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ya ubangiji ina neman tsari gare ta daga ita da zuriyarsa daga tabi- tabon shaidan abin kora daga ni'imarka ko kuma daga raham- daga rahmarka haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk yaro wanda aka haifa shaidan sai ya taba shi sai wato sai dai isa alaihi salam wanda Allah ubangiji shi ya kubutar da shi ita maryam kanta da isa Allah ya kubutar da su daga wannan amma sauran mutane duk shaidan sai ya taba su shi yasa yaron ya fita daga cikin uwarsa yana ihu yana kuka
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن ubangijinta ya karbe ta ata ya karbe addu'anta ya karbe ta a cikin aikinta na ibada da na kuma hidima a cikin wurin ibada bi qabulin hasanin da karba mai kyau wa ambata hana batan hasan kuma ya girma ya girmar da ita wata yasa tana girma a yini guda abinda wani yaro daban zai yi shekara tukuna kai ita a yini guda tana kai haka وكفلها زكريا
to da aka haife ta shikenan uwar ta ɗauke ta kai ta wajen shuga- shugabannin coci sai suka zauna suna magana akan lalle za- suna ko ko- wani ya rike ta wato wani ya rike don babanta ta ana ana ciki da ita babanta shi Imran din ya rasu saboda haka maraya ce ba ta da wani wanda zai rike ta to shine aka ce to ai ya kamata mu yi ƙuri'a kan wanda zai zai rike ta shine suka ɗauki alƙaluma su sun je abin nan koyi na jordan suka jefa alƙaluma shi wanda alƙalamin shi ya tsaya bai ruwa bai nutsar da shi bai tafi da shi ba to shine zai rike ta shine zakariya ita shi kadai alƙalamin shi ya tsaya bai nutse ba ruwa bai tafi da shi ba shine ya aka ce to duk da haka kuma akwai dalili daban wato innanta matan shi ne saboda haka wato inna kuwa kamar uwa darajanta kamar na uwa ne shine aka barta a hannun sayyidina zakariya alaihi salam kuma hannun innanta ita matar sayyidina zakariya lokacin da annabi ya tafi isra'i ya samu sayyidina isa da yahaya wuri guda yake abna'ul khala wato yan uwa ne yan uwan inna ne dukan su da kowanne yana ce ma uwar dan uwan shi inna saboda haka su yan uwa ne sai aka barta a hannun sayyidina zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا duk lokacin da zakariya ya zo ziyara gare ta a inda aka ajiye ta cikin wurin ibada din nan inda aka keɓe masa ta yi ibadanta a ciki din in ya zo yana samu a wurinta wato abin nan arziki ma'ana da yana samun furut na lokacin kaka lokacin rani sai ya samu na kaka lokacin kaka kuma ya samu na rani a wurinta sai tambaye ta wannan ba ya kawo miki ta ce ai daga Allah ne Allah ne ya kawo mini wannan قال يا مريم أنى لك هذا daga ina ne kika samu ya Maryamu ina ne kike samu wannan قالت هو من عند الله tace daga Allah ne wannan ina samun sa daga Allah ne إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah yana arzuta wanda yana so ya arzuta shi daga cikin bayinsa ba tare da wata wata ka'ida ba wato ba zai kayyadu da wani dalili ba a'a yana iya kawo masa arziki daga ko ina da ko ina akwai wata rana sayyidina Jabir yace a cikin Abu Ya'la Abu Ya'la yace ya faɗa cikin littafin sa al-Matalibul Aliya yace wata rana wato wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki kamar uku fudu biyar ma bai ci abinci ba don babu to sai ya je wurin fatima ya ce mata ko kina da wani abun da na abinci ina bukatansa bayan ya tambayi matansa duk ba su da shi fatima ta ce ya manzo Allah ni ma ba ni da shi to sai ya fita ya tafi gida ta ce nan sai wata makwabciyarta ta kawo mata burodi biyu da kuma yankin nama sai ta shirya shi ta ce wannan ba wanda zai taba sai annabi sai ta sa shi a cikin wani hakoshi babba ta ajiye sai ta aika sayyidina Hassan ko Hussein ya je ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya zo take masa ya manzo Allah bayan ka fita ga wata makwabciya ta ta kawo mini abinci na ajiye ya ki kawo shi da aka kawo aka bude aka samu ya cika wato hakoshi ne abun ya zama da yawa ba abincin mutum guda ba abun abinci ne na mutane da yawa yace mata yaya haka Fatima wannan wannan duka ta kawo miki take a wannan daga Allah ne domin da da na gan shi wato burodi biyu ne da kuma dan nama yankin nama tare da shi amma gashi yanzu ya cika wurin sannan wato zai ishi mutanen gida duka to annabi ya ci fatima ta ci sai na ali aka kira shi ma ya ci hassan da hussein sun ci kuma matan annabi ma duk an kai musu sun ci duk da haka dai abincin bai kare ma to sai aka ce to a kai wa makwabta aka raba wa makwabta ma duka dai sun ci to wannan da aka tambayi fatima ta ce wai daga Allah ne to shi ne annabi ya ce na gode wa Allah ubangiji maɗaukakin sarki wanda ya sanya cikin al'ummata wata kamar yar imran wato maryam ita ma ta ce wannan arziki daga Allah ne ga fatima ma ta ce arziki nan daga Allah ne
هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكرياء ربه to a can wato zakariya a can ne zakariya ya roƙi ubangijinsa ya ce ya ubangiji da ya ga fatima ga ta nan an haife ta kuma gashi lokacin rani a kawo mata abun kaka lokacin kaka kawo mata to Allah yana halittan abin da ya ga dama ba sai da dalili ba saboda haka ya qala rabbi ya ubangiji na habli min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani daga gare ka zuriya wato da mai albarka a neman samu zuriya cikin wato a rayuwata samu ina da ƴaƴan zama ina da ƴaƴa cikin rayuwata innaka sami'u du'a kai mai karbar addu'ar waɗanda sun roƙe ka bayan ka da suka roƙe ka to na roƙe ka ya ubangiji ka ji addu'a na ka karɓe ta kuma arzuta ni da ɗa mai albarka kamar yadda ka arzuta maryam da wata furut na a lokacin saba فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة سي ملائكة سكا كراشي شي سيدنا زكريا سن كراشي لوكا تنكو ينا محراب سينا إبادة وهو قائم يصلي ينا ينا الدعاء ينا صلى في المحراب تكون سنة محراب نصلى إن الله أن الله يبشرك بيحيى كارو الله أرجو كاتا ذرية صالحة ويا يردا يا أرجو تاكا ذرية صالحة لا سنن سيحيى wato Allah Ubangiji shi ne ya sa masa sunan Yahya lam na ja'al lahu min qablu samiya musaddiqan bi kalimatin yana mai yarda da kalma da Isa wato ya yarda zai yarda da Isa yana yi imani da shi kalma na Ubangiji min Allah wa sayyidan kuma shugaba ne shugaba ne a cikin mutane annabi ne malami ne wato annabi ne manzo ne kuma shugaba ne na jama'a limami ne na jama'a kuma mai ilimi ne masani wa hasuran kuma tsarkakakke daga karkata wajen mata ba wai ba ba shi da abu maza ba ne a'a ba haka ba ne yana cikakken lafiyarsa amma ba Allah ne ya kubutar da shi da karkata zuwa wajensu don ya tsarkake shi shi ne bai maili zuwa gare su ba wa hasuran wa nabi'an kuma annabi ne daga Allah min salihin yana daga cikin bayin Allah salihai manzanni masu biyayya
قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال سيتي رب يا أبنجينا أنا يكون لي غلام تئناني زن سامت آه وقد بلغني الكبر قاسي صوفاتا إسكيني وامرأتي عاقر ما تاكوا بقرارها تتيا زن هيفي آه
قال كذلك الله يفعل ما يشاء yace masa haka Allah in ya so sai abin da ya ga dama ba tare da dalilansa ba saboda haka ya arzuta ga da wannan da kai matanka za a dawo da ita ta zama mai haihuwa kai kuma za a dawo maka da kuruciyarka ka haife shi ma'ana dai a ba ku da ko da sharaɗin shi bai cika ba qala rabbi ij'alni aya ya ubangiji idan matata ta yi ciki to ka yi min alama ka aje min alaman da zan gane lalle dan ya zo قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا yake masa ayar ka shine ka tashi ka iske kanka baka iya yin magana sai dai kana addu'a kana karatu amma magana na mutane ba za ka iya kamai da martani ko ka amshi kiran wani ko ka yi mishi magana ba illa ramza sai da ishara kwana uku za a hana maka yin magana واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار كأنبتي أبنجينك أنبتو من يوا واتكتلا أبنجينك سود يوا وسبح بالعشي والإبكار كما كي تسبيه سافيا ديما وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم فأنبتي لوكة عند ملائكة سنكرا مريم سنكرمة يا مريم إن الله اصطفاك ألا يزابيك wa tahharaki kuma ya tsarkake ki daga abin da ya shafi sauran mata wastafati kuma ya zaɓi ya ƙara zaɓinki ala nisa'il alamin bisa dukkan mata na, na duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce maza kamilan maza da yawa maza da yawa sun kammala wato sun samu daraja wurin Allah mata kuma fudu ne waɗanda Allah ya ɗaukaka su maryam da kuma asiya matar fir'auna da kuma khadija bintu khuwailid matan shi da kuma fatima zahra yarsa falalar aisha kan wato sauran mata kuwa kamar wato abinci abinci mai nama kan sauran abinci sauran da fuskokin abincin da ake yi
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم يا مريم اقنتي لربك كبي وبنجينكي qunut a cikin qur'ani duk inda ya zo fa'a wato biyayya ne ki yi wa ubangijin ki biyayya wasjudi kuma ki yi sujada ma'ana dai ki kaskanta kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ki bi umurnin shi ki tsaya akan iyakokinsa warka'i ma'ar raki'in kuma ki yi sallah tare da masallata ko kuma ki yi sujada ko ki yi ibada tare da masu ibada ma'ana ki bi shi kamar yadda annabawa suka bi shi ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك labaran nan duka na Maryam da da su Zakariya da sauransu nan min anba'il ghaibi suna daga cikin lamura na gaibi nuhihi ilaik muna maka wahayi da su muna muna bayyana maka su وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ba ka tare da su lokacin da sun je jefar da alƙalmansu a cikin ruwan kogin jordan a kan wanda allah ya tsaida alƙalami ruwa bai nutsar da shi ba bai tafi da shi ba shi ne wanda zai rike ta kuma allah ya yi maka haka ya tsaida alƙalami ka sauran mutum ashirin da bakwai ɗin nasu duk ya tafi to ashirin da bakwai ko ashirin da tara
وما كنت لديهم إذ يختصمون kai ba ka tare da su lokacin da suna ta jayayya ni ne zan rike ta ni ne zan rike ta
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة كتنا ترمسوا يا عند ملائكة سكا جاوة مريم سكا كلاتا سكا كمتا يا مريم إن الله يبشرك بكلمة الله ينا مك بشارة da cewa ya ba da umarni ya halici kalma a cikinki kuma ya yi miki bushara da wannan kalma mutum ne a ɗa ne gare ki kuma annabi ne daga cikin annaba manzo ne cikin manzanni yubashiruki bi kalimatin yana miki bushara da kalma اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ننشي المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم المسيح وجيها ينال درجة ينال فسكة في الدنيا الدنيا والآخرة دلاهرة ما yana da daraja a wurin Allah duniya da lahira wa minal muqarrabin kuma yana da bayinsa makusanta gare shi
ويكلم الناس في المهد وكهلا ويكلم الناس في المهد وكهلا yana wa mutane zance lokacin da yana karami a kwance a hannun uwarsa da kuma lokacin da ya girma duk zai yi wa mutane magana lokacin da suka tuhume ta to Allah ubangiji ya tsarkake ya bada shi ne bada shaida akan uwarsa shi bawan Allah ne kaza kaza kamar yadda zai zo cikin suratul maryam ومن الصالحين كما أنا دغتين النبا صالحي
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر سيتك يا أبنجي تايا تايا يا زن سامو لا لن هيفي لا الهالك ووني لن أدم بيتبعني با don yahudawa suka ce ita mazinaciya ce kaza ka sun bata su har yau aqidar su haka maryam isa ba shi da uba kuma maryam zina ne ta yi shi dai dan wani najjar yusuf najjar to amma dai allah ubangiji ya tsarkake ta ya ba da shaida cewa shine ya halicce ta ولم يمسسني بشر متون بيتبعني با يا أبنجي تايا زنها في دا قال كذلك الله يخلق ما يشاء yake mata haka Allah in yana so ya halicci mutum ya halicci mutum ba uwa ba uba uwa ba uba zai halicce shi kamar yadda ya halicci Adam ko kuma ya halicci mutum daga uba ba uwa kamar Hawwa ko kuma ya halicci mutum daga uwa ba uba kamar danki wanda za ta haifa haka kuma yana halittar mutane da uwa da uba sauran mutane ke da sauran halitta da haka Allah ubangiji ya halicci bayan sa kan waɗannan fuskoki guda fudu Adam daga ƙasa ne halicce shi ba uwa ba uba yake masa kun fakan ya shi abun nan sayyidin Hawwa kuma ya halicce ta daga hakarkarin Adam alayhi salam daga daga namiji ba mace haka kuma isa salam ya halicce shi daga wato mace ba uba uba kuma ya halicci sauran halittansa kuma daga uwa da uba
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون idan ya zartar da lamari a cikin ilimin shi to sai ce masa wanzu sai wanzu
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل wannan ɗa da za a baki Allah Ubangiji zai halicce shi a cikin ki ba ba tare da wani namiji ba kuma in kin haife shi yana ko zai koya masa littafi abin nufi abin nufi littafan da Allah ya saukar ma dukkan annabawa da kuma zai koya masa hikima annabci da kuma hukunce-hukuncenta والتوراة كما زي كويا مثلا التوراة والإنجيل كما زي باشي للتافن كنشي شين الإنجيل
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم كما منزون إزوا بني إسرائيل الله زي أي كوشي زوا إسرائيل و yana ce musu anni qad jitu ni nazo muku daga Allah bi ayatin da mu'jiza wato mu'jizozi min rabbikum daga ubangijinku saboda haka ku yi imani da ni إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله Allah ya bada iko in yi wato tsuntsu in yi ta daga laka in yi laka kamar tsuntsu in hura a cikinta sai ta tashi sai ya zama tsuntsu ya tashi ana gani wannan mu'jiza ce Allah ya bani saboda ku yi imani وأبرئ لكمها ونبرص وأحيي الموتى بإذن الله haka nan kuma ubri'ul akmaha ina wato ina warkar da wanda aka haife shi makafo wanda baya gani ko kuma wanda baya gani da rana da rana yana gani da dare baya gani to zuwa dai karshe ma'ana dai wal akmaha wanda ba shi mara ido Allah ubangiji mara gani Allah Ubangiji zai zai ya bani ikon warkar da shi ya zama kamar kowa yana gani wal abrafa haka kuma ya bara shi shi ma ina warkar da shi daga ciwon sa kuturta da dai abin da ya danganci ya danganci wannan وأحيي الموتى بإذن الله har ma matattu ina raya su ina in na ce wa mutum ya mutu tashi sai ya tashi da izinin Allah
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم kuma Allah ya sanar da ni wani gaibi unabbiukum bima takuluna zan gaya muku abin da kun ci da safe a gidajen ku tun baku gaya mini ba wa ma tadakhiruna abin da kuma kuna taskacewa a gidajen ku duk abin da kuna boye a gidajen ku kuma na arziki duk zan iya bayyana muku kowa abin da ya ajiye a gidan shi zan gaya masa ka boye a gidanka kaza yau da safe ka ci kaza إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين a cikin wannan a cikin halittar waɗannan abubuwa da raya waɗannan abubuwa da warkar da irin waɗannan cututtuka da kuma sanin gaibin da zan gaya muku game da gidajenku da akwai aya da abun lura da kun kasance muminai ne.
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة kuma ina imani da abin da ya sauka gabani na can wato at-taura wa yuhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum kun halatta muku wasu hukunce hukunce da suka zo masu tsanani a kanku don halatta muku abin da aka haramta muku ba duka ba wasu wasu daga cikin abin da aka haramta musu
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون نزو مكو دا آية دا أبنجيكم كجيز أوران الله كبيني إن الله ربي وربكم فاعبدوه Allah Ubangiji maɗaukakin sarki shi Ubangiji na ne kuma Ubangijinku, ku bauta mishi, ku kaɗaita cikin ibada.
هذا صراط مستقيم wannan shi ne tafarki madaidaici wanda duk annabawa da shi suka zo
akwai tambayoyi guda hudu kamar haka ta farko wata hanya ce mafi kyau wanda mutum zai bi idan iyayensa sun kasance ba sa kan gwada ne suna saba Allah madauke da sauki wani hanya zai yi kyakkyawa don ya musu nasiha to yabi bismillahir rahmanir rahim yabi dai ta ladabin da shari'a ta shar'anta ladabin annabi wajen kiran mutane zuwa addini din nan yabi ka'idan nan ba zai ba zai ba zai musu tsawa ba ba zai raina su ba ba zai muguna musu ba ya gaya musu kalmomi masu kyau da ladabi ya rike kuma ba zai gaji ba kullum yana kiran su yana nuna musu abin da ya kamata har Allah ya shigar da su
Allah ya saka alheri na biyu ne hukuncin bin limani da baya fitar da harrafa daidai a takaice ma so da dama yana canja harrafin ba yadda ya kamata ba
to wannan da shawarar jama'a duka sai a samu wani liman daban ya ci gaba da limanci shi kuma ba za a tozarta shi ba tun da abin wato harshen shi ne baya iya tun da shi baya iya shi ma ba zai fushi ba in an canza shi da wani limam wanda yana karanta harufa daidai sai ba za a musguna masa ba.
Allah ya saka da alheri tambaya ta uku cewa Allah madaukakin sarki a cikin alkurani yana cewa wa qala rasul ya qaumi inna qaumi ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura ma'anar wannan kauracewar rashin karanta alkur'ani ko kuma karanta alkur'ani ba tare da sanin ma'anarsa da yin aiki da shi ba sannan kuma reshe na ƙarshe na wannan tabbayar shi ne cewa ya hukuncin karanta alkur'ani daga wani na zamani shi ma na daga cikin ƙauracewa alkur'ani
to na ɗaya dai shi ayan ta sauka ne ba kan musulmai ba ta sauka ne akan yanayin da yana maka wato halin kafirai ne ƙuraishawa waɗanda sun ƙi masu saurari alkur'ani sun mai da shi abun ƙi wato su ake nufi da wannan aya kauracewar da aka faɗa a nan kauracewar su su kafirai ne daga karatun ƙur'ani to amma bayan haka ba wai ana nufin rashin karatunsa ba ba kuma karatunsa tare ba rashin tadabbur ko kuma da hankali wajen ma'anoninsa ba da kuma aiki da shi ba duk waɗannan ana so mai karatun ƙur'ani ana so lalle ya fahimci ma'ana kuma ya yi tadabbure ya ta'ammuli kuma ya yi aiki da abin da yana karatu daidai ne wannan to amma kuma karanta ƙur'ani daga cikin na'urorin nan sababbi abubuwa kamar mobile da sauransu babu komai a cikin wannan ba wai kauracewar ƙur'ani ba ne inda zai iya yi karatu ta hanyar mobile ya yi karatu don ana so ya yi karatu ne inda shi wanda yana ya karanta a cikin mobile din ya sajja lafiya ciki din nan masani ne mai masanin qur'ani ne ya karanta shi daidai babu komai wannan sai dai an fi so mutum ya koya na takarda din ma ya yi kokari
Allah ya saka da alheri tambaya ta hudu shine cewa mutum ne ya tashi yin sallar la'asar sai ya fara karanta fatiha a bayyane da ya kuma tuna sai ya karasa ta asirrance idan ya gama sallah yana da sujada ta kwakwalwa
babu sujada tun da bai cika fatiha ba wato ya karanta wasu ayoyi ne daga fatiha sai ya tuna ya koma to wannan babu komai domin annabi wani lokaci yana bayyana aya ɗaya ko biyu cikin karatu don a san wani sura yana karanta ta a sallah zahar da la'asar saboda haka babu komai a kansa sai dai in ya gama fatiha ya shiga wannan to wannan ya yi jihar a cikin sallarsa saboda haka akwai abin nan ya yi ƙari ƙari a cikin sallarsa saboda haka akwai ba da salama kansa
wannan na tambayan hukuncin rike baiwa ko kwarkwara a musulunci
to wannan ai ubangiji ya faɗa a cikin lis a cikin qur'ani والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فهكذا فلا ما تو أنا ألا هلكت wato riko ƙwarƙwara ko kuma sirriya yadda ya zo a cikin ƙur'ani sai dai kafin ka yi yarda cewa wannan sirriya sai ka tabbatar baiwa ce kuma ka shiga hannunka ta hanyar wanda ya mallake ta ba ta hanyar iyaye ba ka gane wannan wannan ita ce ka'ida ba iyayenta za su yarda amma mamallakinsu shine zai tabbatar wannan fa baiwa ne ba 'yan tata ba ka gane ba to mutane sun zo sun hada akwai lokacin da maulana shekul islam alhaji ibrahim ya sa radiyallahu anhu ya je masar aka yi taro da aka yi taro aka kawo batun cewa haramcin wato bayi bashi wa ce akwai bayi ya tashi ya tsaya a cikinsu duk malaman duniya sun taru a lokacin zamanin jama'ar abdul nasir ya yi mamaki ya ce ai da mamaki a ce taro in wannan zai manta da aya a cikin ƙur'ani a fili ya shafe ta ya zai ce a babu hukuncin nan to ya za a yi da wallazin li furujihim hafizun illa ala aw ma malakat iman ya za a yi da ita za a cire ta da ƙur'ani ko a ce babu to shi da ta zo ma wasu malamai ubangiji a wani wuri yana faɗa cewa fa imma mannan ba'd ma fi da'an to wannan aya ita ce ta yi musu shubha fa idza laqitum alladhina kan shuddu wasaq idan kun gamu da kafirai to bayan idan kun karkashe wasu to lalle ku daddaure su ku zo ku mai da su bayi fa shuddu fa imma mannan ba'd idan kun mai da su bayi fa imma mannan ba'd daga baya hatta taba al-harb awzaraha hai sai lokacin da yaki ya tsaya tsakaninku da kafirai to wasu mutane sun ɗauka ai tun da yaƙi yanzu babu a tsakaninmu da kafirai ai shi kenan bayi bauta babu shi to na yarda bauta haka ɗin babu shi menene abin da ya mai da bauta don babu yaƙi babu kuma a tsakaninmu da su to amma waɗanda sun zama bayi a da ba abin da ya same su suna nan bayan su sai dai wanda an yanta shi kamar yadda nan a ƙasar mu wasu mutane su yanta masa irsu a yanta ta kuma su ɗauka su bayar to wannan haramun ne ba da halatta ba wanda an yanta shi ya zama yana da yanci akwai wani ɗan uwa ya kashe mutum to da aka ce sai ya yanta bawa ya je wani gari sosai a nan Najeriya ya samu bawa ya saye shi ya yanta shi yarinya bai samu bawa namiji ba don da ya tambaye mu nake ka nemi namiji don ka ka nemi yarinya to in ka ba yarinya za su za su bautar da ita ko ta so ko ta ki yace min to ya je bai samu ne ya sai yarinya kuma ya imta ta gaban mutane da shaidu da komai daga baya ya ji labari cewa ai an ba wani ya dauke ta baiwa yace ni to yanzu wannan yanta da haidin yayi ko sai ya nemi wani daban nace ai yayi kai naka kayi sabo kuma nasu daban ne ba abinda zai shafe ka a cikin wannan saboda haka shi babin bauta din nan lalle manzon Allah yana so a rage bayi kar a yawaita su a cikin tarayya kamar yadda da an sani amma ai wato hukuncin da ya tabbata bature ba zai zo ya shafe ba don muna magana da wani yake mini ai turawa sun yantar da bayi duk gaba na to ai turawa ba su da ikon su kankare ayar da Allah ya saukar duk hukuncin da Allah ya kawo mutu da ba da ikon yi shafi kamar yadda dokanta ma ba iya shafewa balle shi ya shafe ya shafe wato ya shafe wato a hukuncin Allah cikin Qur'ani ba shi wa sai dai yin wannan abu akwai hadari a ciki na cewa sai ka tabbatar na daya wannan bawa ne na biyu kuma ka tabbatar cewa yana da mamallaki sai ka kamar na uku mamallakin shine ya sayar wayannan abubuwa guda uku akwai su halal ne in waɗannan abubuwa guda uku babu su to abun ba halal ba Allah zai taimaka
to wannan yana cewa shi goro ne kuma bai aure ba to kuma yana fama da wannan al'ada da mutum ke amfani da kansa domin don ya biya bu to dukkan limamai dai sun tabbatar al'ada sirriya haramun ne wato tana an haramta shi sai dai imam ahmad ya a wani kauli abunsa ya halatta ga mutumin da zai yi don kansa ko ba kullum ba in ya matsu zai je zina to kar ya yi zina ya yi ta ya fi ya je zina to amma duk da haka dai babban abu idan mutum ya kai lokacin aure yana da daman aure ya aure maimakon ya ci gaba da wannan al'ada mummuna kar a yi ta kuma shi wanda yana fanna ga Allah ya masa ibtila'i ya yi kokari wato ya bari gwargwadon ikonsa sai dai wato ya kasa bai samu ya abin nan ba to ina masa nasiha ya yi ibadarsa kuma ya san fa duk lokacin da ya shiga a cikin wannan kamar ya shiga ne kamar wurin fushin Allah ya san Allah yana fushi ka shiga ya shiga wurin da gangan to kaga ya san girman Allah maimakon haka ma ya kokari ya aure Allah ya taimaka
wannan na cewa ko ya halatta mutum ya nemi afuwa ga mutum a bisa abin da ya masa ba tare da ya ga masa ga laifin da na maka ba ya ce ka yafe.
To ai dama malamai sun bayyana cewa abin da za a yi tuba daga gare shi akwai abin da yake tsakaninka da Allah. Wannan da yake tsakaninka da Allah nan zai zama shirka. shirkan nan ko ba tuba gare shi sai dai ka koma gaba daya ka bar kafirci ka bar shirka ka koma kan musulunci ba abin da zai ba istighfarin da zai yafe maka ba wata tuban da za ta yafe maka shirka sai dai ka bar shirka gaba daya wannan da na biyu kuma laifin da kake tsakaninka da Allah wajen barin wasu abubuwa ayyuka na ibada to waɗannan in ka tuba gare su Allah in ya so ya yarda sai ya fi ya yafe maka su in ya ga dama. Sai abu na uku kuma laifin da take tsakaninka da mutane. Wannan laifi da yake tsakaninka da mutane idan ba ka bari ba har ka sadu da Allah can lahira dole sai ya tsaida ko a gaba fuska da fuska kuma ya haɗa ko ka san abin da za ka faɗa. To saboda haka ya kamata wannan abin da yake tsakaninka da wani mutum ka cuce shi abin da ya shafi dukiyarsa wannan kana iya gaya masa. na cuce ka wajen dukiyarka kaza kuma an Allah ba ni dama zan biya maka ko ka ya sani misali amma in abun ya haɗu da wani abun da zai tsara ta da hankali kamar ya cuce shi a iyalansa to wannan ba shi waya gaya masa bai kamata ya gaya mishi ba amma ya tuba ya san dai ya tuba wa Allah tuba nasuha sannan kuma ya danga yin neman istighfari kuma ya yi addu'a na alheri ga shi mai haƙƙi wato mijin wato iyali ɗin nan saboda haka nan ba za a ce masa kaje ka ga masa amma ya tuba ba daga wannan kurun ba daga duk abin da ya kamace shi ya tuba kuma daga lokacin da ya tuba har har tashin kiyama to wannan shine da abin da ake bukata Allah ya taimake mu ko ya halatta mutum ya cire zakka sai ya sai gida ga wani fakiri ya bashi kan to kudin zakka ne na cire na siya masa gida kebe kebe mutum daya da kudin zakka shi abu ne wanda ya saba maka'ida in kuɗin shi zai iya ya saya ma kowane miskini a wurin macancanci zakka zai saya mishi gida to ya saya musu duka gidaje mana yana da kyau to in ba zai yi ba ya raba musu abunsu shi kuma ya jira daga rabar kuɗin shi yana so ya gina ma wanda yana so ya gina mishi gidan nan ya gina mishi gida ko an gane abin da nake nufi yawwa ka'ida da malamai kuma waliyai sun ɗauka duk mutumin da ya balaga to kamar yanzu ne Allah ya aiko masa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malamin shi majibincin lamarin shi ya kira shi sai ka zo ina son ka ka yi alkawari da Allah cewa za ka bi shi ka yi alkawari daga yau ga ka balaga daga yau duk abin da Allah ya hana ba za aikata ba za ka aikata shi ba duk abin da Allah ya ce a yi ba za ka bari ba kuma za ka bi annabi wato sawu da kafa kan duk abin da ya zo da shi ba za ka bari ba sannan kuma kaga daga lokacin da ka balaga izo yanzu da ka samu yaƙaba na zuciya akwai lokaci tsakankani wannan akwai abubuwan da ka yi su Allah yana so akwai abubuwan da ka aikata su watakila Allah baya so abubuwan da Allah yana so da ka aikata su waɗanda har yanzu baka manta da su ba ka gode wa Allah da ya baka dama ka aikata su in ba domin dacen shi da taimakon shi ba da baka yi su ba abubuwan da ka yi na da wanda yake ka sana zato ba su da kyau ka manta da su ko ka tuna ka tuba gare su ka bari duk gaba ɗaya ka ce ka bari wato sai ka bar su gaba ɗaya to future kuma abin da yake gaba menene za ka ƙudure za ka ƙudure cewa wato nan gaba duk wani abu na saɓani ba za ka shiga a ciki ba to halin da kake ciki yanzu to duk wani laifin da kace ka bar duk laifin da kana kana ciki za ka yi alƙawari ka bari wato ka bari sannan kun ka yi alƙawari ka ba za ka sake komawa a kansa ba wayannan abubuwa duka in ka yi su lalle ka share hanya zuwa Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin ne za a ce za ka fara hanyar istiqama to Allah ya baka amana menene amana gababo gababun nan kowace gaba tana da aiki kawai wace gaba in ka aikata ta inda inda ake so za ka shiga aljanna da ita in kuma ka yi amfani da hanyar da ba ita ba daidai ba za ka shiga wuta da ita to lalle ka yi alkawari ka ɗauka alkawari da Allah Ubangiji nan gaba baki da harshe ba za ka aikata su cikin abin da Allah baya so ba hannu da ƙafa ba za a aikata su a cikin abin da Allah baya so ba kunne da hanci da kuma ido ba za a aikata su ba za ka aikata cikin abin da Allah baya so ba ciki da duk abin da ta kunsa ba za ka aikata su cikin abin da Allah baya so ba zuciya a cikin can shi ma ba za ka yi amfani da cikin abin da Allah baya so hankali shi kansa ba za ka saka shi abin da Allah baya so ba waɗannan abubuwa duk ka ɗauke su ne ake ce musu istiqama in ka yi istiqama kan wannan kaga komai naka ya tafi daidai sai ka ga ka mallaki kanka to mutumin da ya mallaki kanshi ai ya mallaki lamarin shi mutumin da ya mallaki kansa ai alhamdulillah ya tsira sa'an nan za ka samu abin da aka ce masa taƙwa taƙwa kuwa shine abin da dai duk abin da za ka yi ka tada basira ka kalli kamar kana tafiya cikin wuri kamar sayyidina Umar ibn Khattab yace taƙwa shine dai kamar kana tafiya cikin jejin da akwai kaya da menene abubuwa kaga kafin ka aje kafarka za ka duba wurin sosai ba tsaya ka aje ta ko ba haka ba to haka za ka samu a ciki akwai sadikanci akwai ikhlasi akwai kuma da muka faɗa na tsoron Allah na tuna takwa daga nan daga takwan ka kashi ya zamana kai kana ambaton Allah cikin abin da aka ce kai ba uzkuru qiyaman qu'udan ala junubin ko ba haka ba to kana ambaton Allah cikin wannan ashe dole ka kasance kana tunanin kana tare da Allah Allahu ma'i Allahu nazirun ilai Allahu qadirun alai to karka so ka huta ko ka tsira Allah yana tare da kai Allah yana ganin ka duk inda kake Allah yana da iko ko cikin gidanka zai kama ka da abin da baka so wato a kama ka da shi ko ba haka ba wannan tunani yana nan zai haifar maka da wato muraqaba na cewa kullum kana kallon lamarin Allah da mushahada haka kai wani matsayi na sosai bayan wannan ko za ka samu makamin ma'arifa sanin Allah tabaraka wa ta'ala to irin waɗannan abubuwa duka dole za ka samu malamin da zai koya maka kana neman malamin da zai karantar maka fatihatul kitabi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba ce ka karanta kai kadai ba kuma kana karɓar malami ne to waɗannan abubuwa su ma dole sai wani malami ne ya koya maka shi yasa ana gudu a zuwa wurin malaman lahira malaman lahira nan kana so ka ce sufaye in kana so ka ce mutanen ɗarika in kana so ka ce fuqaha'u in kana so ka ce malaman hadisi yawancin malaman hadisin nan da kana gani in ka raba su kashi goma bakwai dukkan su waɗanda sun haɗa aikin lahira da aikin duniya ba wai tsantsarsu suna hadisi shi ba su a'a a'a zukata rayayyu hankali kuma a rataye da Allah zuciya yana rataye da Allah harshe yana ta harrakuwa da ambaton Allah tunani duk akan Allah yake an gano saboda haka sun wato waɗanda suna wahalar da kansu cewa kaza ka ai sun ci za su suna su kuɓuce masu faye eh za su iya su kuɓuce amma za su kuɓuce da abu da yawa fuqaha'u kasar mu nan mutuƙa da kai karatu ka karanta Abu Muhammad ka zo karanta Muktasar ko ba ka ba Muktasar din wane ne Khalil al-Bundi sufi ne sufi ne almajin Sheikh al-Manufi ne shi kuma sufi ne halwatiyun ne to saboda haka duka in ka bi su za ka samu irin waɗannan sai ka ji ani ba zan karanta da littafin su ba ibn Asir sufi ne har ya kawo tasawuf a cikin littafin aziya na wani abin nan ne shazilin ne ma ya yi ta ko ba ka ba to saboda haka wato in Allah baka hankali ya baka fahimta ya baka wani ikon ka rike ka ka harshen harshenka wajen cin naman bayansa ka yi sa'ada wato a wannan zamanin namu saboda haka a yi kokari a yi karatu mai zurfi a yi fahimta na kwarai kuma a bi ka'ida Allah ya ba mu dace Thank you.